ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi shida ga watan jumada al-akhir rabi'a al-akhir shekara ta 1445 na'am bakwai bakwai ga watan rabi'a al-akhir shekara ta 1445 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya zo da 22 ga watan goma shekara ta 2023 miladiya idan ba mun taro muna sura ta 48 in ka faro irge daga sama suratul fath inda muka yi darasi guda ɗaya za mu tashi darasi na biyu za mu tashi daidai aya ta sha ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله ملكة تركيتي سيقول لك المخلفون لكنه ذاك في المخلفون شين وأندا kashi biyu ne suka ƙi bin ka fita yaƙi yaƙin ba iyawo da biya ba kowane iri su ne al-mukhallafun ومن سورة التوبة وهي أن تبعوني أكن كل المخلفين من الأعراب فذلك المخلفون في ودي إبتايك كوكما وأن دعم فتودك أما دون الدبع سبيتك كل الداسي أو إن كما لا يكون أهد أي سنة سبيل أم فتودك أما قال دعك يو يو تدبع في زكا أنت وبك كيو واتو كسوه يوح تكبير الصبر النور عليه الصلاة والسلام كما تقول أن المخلفين ko kuma a yayi a hudaybiyar sulhul hudaybiya lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya fito Allah ya mamu baya sai suka rika biya suna cewa ai su gaskiya suna da udin baya akan cewa ba guduwa ba wanda zai gudu dan wani ma da aka yi magana da jiji yake wai shi sabuwa sai yake nema saboda haka shi zai mu baya to kaga wanda al-mukallafuna ne to da kuma sanin zaka ji wadannan al-mukallafuna din من الأعراب ثم ذولا كركرة سنة سوى شغلتنا أموالنا mu abin da ya shagaltar da mu ba mu ba annabi alaihi salatu wasalam ba shi dukiyoyin mu mun ba mun tafi wani kula mana da dabbobin mu da muke ba wa abin wa halina ko iyalin mu wani ya sabon aure ko kuma matarsa da yaya ya ji kula da shi sai su ce fa tagfir lana ka nema mara gafara yaquluna bi alsinatihim Allah yake suna fara da harafinsu ma laisa fi qulubihim irin abin da baya cikin zuciyar su wannan kuma shine san san munafiki duk wanda zai faɗi wani abu ta ɓarin na zuciya to munafiki to ake zuciyarka da bakinka su samu mutsawara su dace da juna amma in aka saba to shine munafiki san san munafiki to shine Allah ya rubuta kun tarke shi kun ne da ku ga manyan mukulakum min Allah shay'an wane ne zai mallakar muku wato zai tsare muku wani abu a gurin Allah madaukakin sarki in arada bikum zarar idan ya nufi cutar da shi wai zai tsare shi kamar da ya faɗa suratu Yunus da Hud wa in yamsaka Allah bi dhurrin ko an'am fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fala ko fala radda bi fadlihi wancan kenan sai kuma wa in yurika bi khairin fala radda bi fadlihi saboda haka idan Allah ya shafe ka wani duka da wani abu da yake wanda yake zai cutar da kai ba wanda yake jiya da wani abu in ba Allah ba wannan tacce bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir haka nan idan ya shafe ka da abin da yake alkhairi ne Allah ya yi ko ne akan komai duka biyu sannan kuma wa'innan fuska bi kaurin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha saboda haka idan Allah ya nufe ka da abin da yake koma bayan haka ba wanda yake jiyar da abin da Allah madaukakin sarki ya nufi haka nan alkhairi ne ma ba wanda daidai yake da abin da kake faɗa a sallah Allahumma la mani'a lima a'rif wa la mu'adiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi min qalbi قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم su'an aw arada bikum rahma dai dai da wannan ayar ke ne da cewa adami zai tsare su zai tsare wani abu da zai same su wanda yake mai cutarwa daga Allah madaukakin sarki idan Allah ya nufi wani abu mara kyau da same ku mai cutarwa ko kuma wanda yake na rahama waye zai biyar da wannan abu babu idan mutum wannan yana da cikin manyan manyan dalilai da mutum ya gane za ga ya zama mahassabi ba zai mutane hasara ba kuma sannan ba zai zama mutunci ba domin wani abu da zai same shi da gefe ya ce wani ne ya jefe ni don wata za ga ba da ma ka yi ciwo ka rashin lafiya sai a ce ya hannu aka samu yanzu ba sai mu samu lafiya sai kuke yanzu in tafi gurin da za a haɗa hannu da ƙafa domin ga aka yi haɗu da ke da Allah shi ya jarrabe ka kuma zai yayi ba ina yin ba da wannan misalin cewa inda jarabawa da cuta ita take nuna cewa Allah ba ya kaunar mutum da wani tsaya annaba ba kuma annaba a jin ka san dai cikin halittun Allah ba wanda Allah ya rubuta yin annaba da manzanni amma annaba a jin haƙƙi da rika fama da ciwo sai da yake karshe ka ba kwanan sha takwas ba ka duba ka ga kwanan sha takwas yanzu sai za ka ji jiki a jere ba a kautawa kawai wahala ta ke za to na da shekara sha takwas kwana ɗari uku da sittin sau sha takwas kuma ba roƙo Allah ne ba da yanayi shi kuma har yi mai wahayi kuma aka yi yana jinta kuma ya fi kanta aka yi ta jara da zuwa da jirgin kada sha takwas ɗin ce ya kuma Allah ya zo mu da ranar abubuwan da ya rasa biyu ya dawo da su a cikin sana'a al'anjiya ثم الأمثل فالأمثل yana abubuwan su ake bukata musulmi na kwarai da fahimta da kyau ya samu kyakkyawan tauhidi cewa Allah da ya dogara da shi la ta'khudhu sinatun wala nawm bayan gindin balle da rabu domin kan adam da kake jin zai ba ka kariya yana da gidi ko yana da to ka ga biya ba za a samu shi lokacin da yake ba ka kariya sai an bari hakkin tashi lokacin da yake wasiya zuwa yadda za a yi Daga nan ko jami'an tsaro suna gadi a guri, waɗanda suke expert a sata suna yi wata ne su san da suke wacce wallahi. Ko kuma lokacin da suka rage gurin su ɗan cikin kaɗan su san na ke. Shi ko Allah ba zancen cewa ba a bari ai da ƙarfe tara zuwa kaza Allah yana hutawa kamar da ya yi da suke riya. Haka suka ce cewa ne Allah ya halitta sama da ƙasa sun yadda shi ya yi. a kwana shida amma ran asabar ce ya wuce Allah kuma ya ce wa ma masana min dubu mu ba mu taɓa gajiyawa ba za ga mutum ne kuɗi kuɗin gaske ya zo ya ɗauko jinin gangan da ana ta yi saboda ba in dai da kuɗi ba za a tsaya ba tabbas za a yi ta yi amma akwai ranar da yin mutum ya same shi yau biya ɗaya kawai rana ɗaya ko biyu sai a dafa ta yau yana ce wani littafi ko wani abu da aka yana buƙatar ya ga bai san gane kan kaza ba an dai huta Allah ya yi huta kullum wani ruwa sai ta ai kowane lokaci da saka Allah cikin gudanar da al'amuran su to shi ta yake yana da da bikin dawaga in Allah ya yi mutum wani abu da cutarwa ya same ku a wani da bikin nafa'a ko kuma yi nufin wani abu mai amfani ya shafe su ba wanda yake tura wannan bal bari wannan magana kana lahu bima ta'maluna khabira lalle Allah mai hukuncin sarki khabira dalili mai ba da labari bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa sai Allah yake بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء والظن وكنتم قوما زورا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Allah ya ce bari bari wannan magana ko hanzarin da suke bayarwa bari wannan magana duk hanzarin hanzarin da suke bayarwa hanzari ne na munafurci ba na karba ba shi ka aka kore yanzu kin kuna tsammani ne cewa Allah ya tsali da rake cewa annabi ya fita shi da mu'mini wato annabi ba zai dawo ba wani mu'mini ba ya taɓa dawowa ba sun fita ma kake shi yayi Allah shi ɗan tsirari ba shi da yawa sai dai ma rigima haka munafukai suke fara ba su da wani yawa amma wai za su je su kare mutanen da suna da ƙarfin tattalin arziki sannan suna da ƙarfi sai su kuma hadisi su ta wannan magana to abin da yake kullum annabi zai fita yaki abin da munafukai suke faɗa ke amma ni ce annabi ne fita ba zai dawo sai da rika ba da labari cewa ai waye zai ramu laifin ki ne sai da aka ce karku ba kai kauta to cewa suna tsammanin da za su dawo wasu annabi zai dawo shi da mu'minai ila ahadihi zuwa ga iyalansu abadan har abada wajibuna zalika fi qulubikum aka kawata muku haka a zukatan waye kawata muku wajibuna lahum shaytanu wa abada shaytan ne ya kawata muku da wannan aikin shine wajibuna zalika fi qulubikum aka kawata muku haka a cikin zukatan wa zanantum kuka rika tsammanin cewa kuka rike wa Allah zato zannan sau'i mummunan zato Allah madaukakin sarki ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru kataba Allahu la abdu danna ana wa rusuli to duk ku yarda da wannan ba kuka rika muna na Allah da to kuntum qauman sannan ku kasance mutane ne sun buran ai halka halakatu haka Abdullahi da Abbas shine buran to shi ne kamar ta surat Ibrahim da Allah ya ce wa halu qaumahum daral bawa cewa suka saukar da mutanen da a gida wanda yake ai daral halal albawar shi ne wato ubangi ne na albayar cewa alhalik kenan an gane ku to da haka suka suka rikarwa wa kuntum qauman bura suka kasance mutane waɗanda su halakatu wallahi ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ومن لم يؤمن بالله duk wanda bai yi imani da Allah ba ai man lam yakhlis al amala fi zahir wal batin lillah ko wanda bai tsantsan shi aiki ya sa ikhlasi a ayyukan sa na dini da na koyi ba fa inna Allah ta'ala sayu'azibuhu fi sa'ir to rinkan Allah madaukakin sarki zai kona shi a cikin wutar sa'iha wa ina zahara lin nasi ma ya'taqiduna khilafa ma huwa alayhi fi nafsil amr ko da ya bayyana wa mutane yana tare da shi alhaji ya koyi wani abu a cikin zuciyarsa kuma bayyana ta'ala annahu al-hakim al-malik al-mutasarrifu bi ahli as-samawati wal ard bayan nan kuma Allah shi ci gaba da bayani a aya ta gaba to wannan aya ce ta duk wanda da yin imani da Allah da manzon sa bai na a tadna yin kafiri na tariya in imani da Allah da manzon shi yake nuna mutum kafiri ne cewa mun ga an dawo kafirai mutum tariya yake wani lahi mulku samawati wal ard lallai mulkin sammai da kasai gaba ɗaya da Allah ne takadimu ma aku wa ta'zuru yuzidul hasr ya yi cewa mulkin samawati wal ard lillah amma da nuna ma mallakar ta Allah ce shi kadai shi za aka fara kawo mallakar a farko sannan sai kuma ga ma na Allah da manzuri shi kadai mulkin da Allah ne ke shi kadai sama da kasa yamfiru liman yasha Allah yana gafarta a wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha sannan ya azabtar da wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurur rahima Allah Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahiman mai jin kai liman tawa ilayhi wa anaba ga wanda ya tuba zuwa gare shi ko bai koma zuwa gare shi wa kaza alayhi ya kankan da kai zuwa gare shi sai Allah ya ce فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Allah yake sayaqul al-mukhallafun da kaje za ka bi waɗannan waɗanda suka zauna a gida suka ci fita yaki suna cewa idan talabtum ila maghanima idan kuka tafi za ku tugu ganima ba dai yaki da su ba lokacin da suke ganin wato mu'minai sun fita ba su da yawa sun taɓa ganganu sai bayan ɗaya yanzu kuma sun ga ganima suka tawo za su raka ke bar mu rakau za a yi wato ta yi daɗi ke yan ta yi daɗi suka ce za a ɗebo ganiwa sai Allah yake za ka ganta idan talabtum ila maganiwa kasira ila ila maganiwa kai idan kuka ka ɗebo ganiwa ya ta ku zuwa dan ku ɗebo za ka yi suna cewa zaruna na tabiya ku ku kare mu mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalamallah suna so canza zancen Allah ne domin Allah ya yi alƙawari da Hudaybiya dubu dubu ɗaya da ɗari ɗaya kamar yadda salama ta bin al'adwa da anas bin kammali suke faɗa cewa mu dubu ɗaya da ɗari hudu muke wa annabi mu baya a ƙarƙashin bishiya to kuma Allah ya musu alƙawarin akwai wani yaƙi nan gaba da za a zo za ku samu riba da yawa ko kun za ku zo ku zo a gurin alƙawarin ne sun samu abin da zo Allah ya faɗa cewa idan wannan abin ya samu to ku za ku kare na abawa kuma kan ku ta faru don wannan lokacin da aka bai karbar kamar yadda za mu ji tsakanin wudariya da karbar ta zarar watanni ne sai ga karbar ta zo za a samu dukiya mai yawa da ba da yin zanen mutum dubu ɗaya ɗari wasu duk sai da suka koma mutum ɗaya ne da ke ba ya ce da abdullahi shi ma saboda wani urdini su ka ɗanya amma duka wannan mutanen sun suka bi to waɗannan munafukan sai suka lallaɓo ya su raka ya Allah yake so suke canza da ta Allah da wanda ya yi alƙawari a baya domin yanzu suka shiga kaga ba su dubu ɗaya ɗari huɗun bari kenan sun zama su dubu ɗaya dubu ɗaya da wani abu wanda babu su a lissafi Allah ya ce ni dun an yi baddilu kalam Allah suna so wai canza zanta Allah kun shi ne da su lan tattabi'una ba za ku taɓa bin mu ba ba lan tattabi'una ba ba lan tattabi'una ba za ku taɓa bin mu ba kadalikum qala Allah min qabl domin haka Allah ya faɗa tun da yace ne yace mu kai za mu bi dogari ba wanda shi wato ya kuma da za ka ji kuma an faɗi wanda ya shiga dawo ce bal ta shi din na kawai kuma ana dogowa ne don kullum mana hakkada saboda rabin wayo ka ji ba to haka ga na duk abubuwan alkhairi ya ke ke to kuma da kake nuna wa mutum to wayi kaza sai idan kawai da zan kuma sai shi lokacin da yake daga matsala kuma sai zai ce ni ka ku biyan ba kuma lokacin da aka ce karka shiga cikin to ai ai zan tsoro da wayo ran da ta kace malam bai ma gane ba kwata kwata eh sai wannan ka kuma inje su yake cewa ai kaza kaza da yawa abu akwai wanda yake gaya mu akwai ran da muke magana a nan yace da ɗan uwan da ya ga musu a wani karatu da yaji an fada yace so da ya ga musu yace kuma ko kuma ku rana kuma ana zuwa karatu duka kuma zuwa wata gaba aka kuma fada yace kun ji duk kai da dariya suna ai kaza kaza yace yan uwan da yake wallahi gaba ɗaya an rubuta da shi yake shi aka ya ku yake shi da ba kai abin da yake bukata a gidan suna bukata a ba shi jari shi ne ya ƙara da sana'ar da yake suka ji babu wannan aka ji aka rubuta da wata yanzu a rubuta da shi sai ne wajen ko in ban manta ba miliyan ɗaya da wani abu ko miliyan biyu duka a rubuta da shi ba kuɗin gyaran gyaran masallaci ba na shugabanka ba na taimakon gajeru duka wasu sun rubuta ina yawan fara bayan Allah ba ko wanda baya son kuɗi dukkan ayat da hadisi sai ma karatu inda wannan abun halal ne ko ba sai ka ga wani dibo wallahi zabi amma an ka ga ma abubuwan da yake da ya ta jin wanda kai na ne aiki dan tattara yan kurabe na yan sai ma in kwanta to a rika ba da Allah har da ba to ba duniya ba shi ne duk kuɗin da aka tara ka ne ba ka ta duniya ba ai kai ga ganki kana tafiya ya zama haƙƙin magada ba na ka bane shi ka yi kokari ka amfani da shi ka gina lahirarka in ba haka ba wallahi kana mutuwa duk rigimar da yayanka ya ji yanzu akan haƙƙin shi ke rigima sai ka janyo kuma ba sunan ka kuɗin ka ba sunan ka kawai abin da kake da haƙƙi a kai shi ne kuɗin da za a yi ma littafi ko na tattabihi a haka ma kala in ba ba su haka kyauta a cikin littafi a kai ka a mota motar ma ana kai ka to shi kenan wani zai ya samu kullum ya ta yanzu ba ta ba ta ka wuce haka haka yake wallahi in shi kenan kudin da ya gari wannan kuma jini rundun gaskiya ita ma haya haya take wanda kuma mutu to kudin da ya gari masu kayan za su zo su karba wannan jini rundun gaskiya alaikum salam to wannan shine ko da yaji abin da ya kamata mu rika kallo to kana Allah mana cikin sarki yana ga mana cewa bal ta hasuduna na za ka ji suna cewa ya hasada kuke mana sai Allah mana cikin sarki yake bal kanu bai wannan magana la yafqahuna illa kabila ba ka fahimta ne aljihu ne alfahma ba ta fahimta kwata kwata kama da ya ula ila kawai la yakaduna yafqahuna hadisa wannan ne irin mutane da ba ta ba su kusa ma su gane zance ba yaji la yakaduna illa qalila ba ta gane komai sai kada sai Allah yake ni قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما Allah yake kun kini da lil mukhallafina ga waɗannan da suka zauna a gida da su ta ga min al-arabi cikin mutanen karkara kini da su tafi da aura tun da yanzu kun zo an ci barin ku to yi mu da alƙawarin cewa tafi da aura za a kira ku nan gaba nan gaba tun da yanzu dai wannan bai babu su amma za a kira ku abin nufi za a ƙara ba ku kan wata damar wannan damar da ta wuce amma ga wata damar za ta zo ila kauni zuwa ga wasu mutane amma ga sifar dan kan ma a kira ku zo ku ce a ai kaza kaza ya Allah yake ga irin sifar mutane ne da wuri ba su wato ma abota yaki kadidi matsalan ta gurin yaki sun tsare a yaki kaga wara ku fara gidi shi ne sun tsare a yaki shi ne da mutumin din kwararru ne sun san yaki suka da mai yuqatilunahum sannan sanadi na biyu za ku yanke su ne a wurin su limuna ko kuma su musulunta kun ga su punishment din ba su ba ganima ba ga sun su ka dubiya kawai ɗayan biyu ne ko dai su yanke su in man nasu da awin shahada ko kuma wato su musulunta ɗayan biyu ba ga muku za ku ciyo ribar ganima kamar yadda aka gaya wa ƴan hudaybiya cewa za su samu khaibar ba don wani ta'abi yake wallahi ba ma koki ba mu kasance muna koki waje da aka kaibar domin a lokacin kaibar an sami dukiya da yawa domin yahudawa mutane ne masana wajen wajen wato tsira suna da gwalagwalai su kai da yake suke kira sannan kuma suna da gonakin dabino masu yawa to da aka tashi cin kaibar bisa aka samu dukiya ne yawa wanda dukiya ta yi amdaliya a kai lokacin ne wato ya zanto mata annabi alaihi salatu wassalam suka yi wannan magana cewa lallai suna buƙatar canji ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wannan ɗabi'ar mace ce ni kai ka samu gratuity ya zo to ka shirya za ta yi ma magana wani gratuity ya zo ko za ki ka karɓo a cibiyar za ta kawo bukata kaga dai baki ne wallahi ki ta kawo bukatunta sai dai san ka ga shi za ka ce da uwa da mace ba a ga muku kawo abin miji idan naira goma kake samu to da wata biyar kake samu yawan da kai yi sun kai maka shida sai ka ga kai kokari amma mu a ga zo ta kire ka a goma nan kuma ta ki godewa ba ta godewa ba za ka rika ganin eh kokarin ka ba ko da yake amma ko da yake kana ajiye wani bangare ta ka yadda ka nuna maka iya samun ka ba a yi to shi ne Allah madaukakin sarki yake to sharadin shi ne to anan suwaye wayannan mutane malam bai shiga wanda malami wanda yake bari mu kara ta ayar yake fa in tudi au in kuka yi biyayya yake kuma lawa ajran hasana Allah zai ba ku lada kyakkyawan lada wa in ta tawallau in kuka yi ba da baya kuka ki zuwa kama ta wallaitu min qabl kamar da kuka juya baya da an ce ku zuwa tabo da jiya kuka ki zuwa ku zuwa biyu irakin uhud kuka ki zuwa badar ba kuka ki zuwa kamar da yake kin da ya ajibu ma azaba na aliba Allah ya muku azaba azaba ne kadi to wai ku jin wale yace malaman tafsiri sun yi sabani ya haula il qaw zuwa ga wannan mutanen alladina wato yudahuna ilayhi wanda za a kira su zuwa gare su wanda aka ce ta tudahuna ila qaumi uli ba'sin shadid suwayi masu tsananin karfin da ake faɗa suwayi kuma Allah yana ga annabi ne kaman gaba ma abin bai faru ba a lokacin sa ba alladina hum ulubatin shadidin suwaye ala aqwal wasu malamai suka ce a sune hawaji wadanda aka gaggar da zuwa yakin tabuka sai kawo kuma mutane ne masu karfin ta sannan wasu suka ce wato sai bin jibril da ikriba su kuma su suka wannan magana wasu suka ce kuma magana ta biyu shine saki magana da hal imamu da hal yake mutanen saki ne ɗan garin su hajjaji ibn yusuf da ta kabila iraki wasu kuma suka ce su ne banu hanifa mutanen musaila matul kazzab waɗanda suke ridda magana ta uku kenan wannan kuma magana biyayya ne da imamu zuhuri magana ta hudu kuma su ne ahlul dari mutanen iran wasu mai kai wutan nan iyaye a Iran an gane ko mutanen Farisa yawa wanda Allah ya bayani ga su rike ro wannan magana Abdullahi da Abbas kuma shi ma ana ibn Abi Rawa babban dalibin sa da Mujahid da Ikrimah duk hada ibn Abi Rawa sun ce su ma magana su kenan sannan haka shi ma Imam Hassan al-Basri da Qatada suka ce su kuma sai suka ga ma biyu suka ce mutanen Farisa da Roma ke ne Alif na min guli da Rum fi adn al-ard wa min ba'd jaladihim sayajlibuna su kuma suka faɗi wannan magana to shine malamin ke cewa a wannan wasu wanda ke hum rijalun ulubatu sadidin wa lam yu'ayyan firqa kawai an faɗi shi ne a kama ba faɗi zuwa yi ba ya ka ce to shi ɗalibin ilimi shi zai yi ta dabburi ya gano shi ai amma da kun dubi ya numfasa ke sai a cikin littafinsa aljami'a da akamul qur'an ya numfasa a kan karkashin wannan aya cewa suwaye da Allah madaukakin sarki yake to afala ya tadabbaru na alquran to ake kai tadabburi am lam yadabbaru alqawla duka kai tadabburi kai ba ta guri ya ulil absar ka gano shi ai idan ka ce rumawa ne ko mutanen farisa ai a kan ruma da farisa ba za ka rubin ka a karɓi ganima da wannan abin da ka rika gaggarewa duka wanda aka faɗa din ta mutanen sakin fa su ba ba ga wannan sharadin ba idan mutum ya zo ya hanga da ko kallo na kanaki zai ga cewa su ne mutanen bani hanifa mutanen musailamatul kazzab domin kun ga abin da aka zo ahli ridda gani ba ka je karba ai sai ne sai ko ne guda musulunci ko aka ce shi ne kawai zaradin ba da san gani ba kuma ka ce shi ne ba wani kodu yace wannan aya tana ƙara nuni cewa lallai sai da Abubakar da Umar za su zama su a gabani ta yi nuni domin Allah a cikin su ayar cewa za a samu wannan wato wannan matsala za ta faru a ƙarƙashin wasu jagorori Jumla da ta yankin da ya karɓa zuciya jagorin da za su ba da umarni ka tuna a wani wa zai ba da umarnin ba shugaba ba. To tun a nan an yi ishara wato kike yin imamul kotubi za ku ta a gurin nan. Cewa sai na Abubakar da Umar in ji imamul kotubi yake ayar ta nuna cewa lallai za su zama jagorori. Domin da ba kuma rinda ba kama sunan su da yake inda Allah ne ya darje wato da ba zai bari wato matsalar da ta faru tsakanin wato ahalin ridda ta faru karkashin sayyidina Abubakar ba domin shi ne ya kafa runduna ta Usama yake yadda annabi ya kafa ta yake wani sauke ta ba aka yaki a zamanin sa aka yaki wasailan yasul sallam to saboda haka wannan mutanen su ne mutanen musailan yasul sallam da ya fito yake shi na annabi ne Allah ne ya aiko shi وسنة إليه بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون saboda haka wannan aya ta fi zama daidai a ko wannan fahimta ta fi kyau fahimtu bi aw yusikum Allah ajran hasana dan kuka yi ya Allah zai ba ku lada ce ta wallada wani ta ta wannan kuka ba da baya ko kamata wanda yake ne kauri kamar da kuka ba da baya tun da ya azabu kuma azaban alima Allah zai muku azaba wanda take ne radadi sai Allah ya ce ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله يقول ليس على الأعمى حرج babu laifi duk wanda bai fita yaki ba inda ba kawo ne ba laifi a kanka Allah ya dauke masa wato abin zargi babu zargi a kan makawo wanda bai fita yaki ba wala alal arabi harajin haka nan gurbi shi ma babu laifi a kanka inda bai fita yaki ba wala alal maridi harajin haka mara lafiya shi ma babu laifi a kanka inda bai fita yaki ba wayannan mutanen su Allah ya wa wato hanzari a daidai wannan lokacin a yakin uhudu da Allah ya bada wannan hanzarin sai ga Amr bin Zamur dan abokin babban aminin Abdullahi bin Haram mahaifin Jabir Jabir bin Abdullahi bin Haram ko wannan bawan Allah ya kaga shi wannan Amr bin Zamur din gurgu ne yana san bala da aka sai a fito yakin uhudu sai yake zo ta iyalin da ta ce an fito ba sai kun fita ba baba ita rukar ji yace wallahi ya fita ai ba sai akai kansu fita ba sai akai ba laifi saboda haka fita ne shi kawai in ka saurin ta yi ka ga annabi cewa ga abin da ba zai dauko wani manufa kaza kaza kaza cewa sun ce zauna yaƙi iyayen ta sun ce za su fita ya ce a kowa zaman kansa yi wajen neman lahira kowa kansa yake nemowa saboda haka da yazo jira ga bari kira ko kira annabi ya wallahi yace ya rasulullah in dai ba umarni ake bani cewa na zauna ba kuma ba laifi ne ba na fita ni ina so a kale ni fita annabi yake shikenan ku kale ana ta jiri sai ya zage yace ya rasulullah wai ya wannan kuma ta da nake tangalawa in nan jihada nake ga aljanna haka zan ci gaba da tangalawa da ita sai annabi ya ce masa ba gurgu a aljanna wata kata babu gurgu kawai sai dariya to a yake ne da kai wata hada yana cikin mutanen da lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya zo yana gyaran hanya shi da Abdullah bin Haram aka haɗa ta kabari daya Allah ku ya tunawa na ta bada misalin da haka zo aka tsoro da kabarin su suna nan suna cin yanda jikinsu bai motsa ba dan shi Abdullah bin Haram ya haɗa da hannunsa inda aka haje shi da aka taba hannun sai da jini ya tsakiya bayan shekara 46 to kaji inda ake magana auliya wallahi la khawfun alaihim wa la hum ba an doji ba wannan shine auliya wallahi eh sai da ka auliya rahman kenan duk an ka gana magana auliya wallahi da Allah yake ala inna auliya allahi la khawfun ai sabban annabi shine layin farko shine layin farko to saboda haka wannan shine Allah madaukakin sarki yake babu laifi a kan wa man yubi Allah duk wanda yawa Allah madaukakin sarki biyayya wa rasulahu kuma yi manzon sa yirikiru jannatin Allah zai shigar da shi aljannatai ta jiri min tahti al-anhar wanda ƙoramu ke gudu a ƙarƙashinta wa man yata wanda duk wanda ya bada baya kuwa yu'azibu azaban aliman Allah ya azabtar da shi azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم آمين فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce la kadir la tabbas kadi kuma wato da tahqiq take zuwa ka duba karfafa guda biyu tabbas hakika Allah madaukakin sarki radiyallahu ya yarda da su a anil mu'minina da mu'minai kiki bai auna ka ta kai shajara waɗanda suke ba mu waya a karkashin wata bishiya kaga rabiya biya da zallarci ya san fi ni ma biyu mabdiyun ala al-fath ko to ai da an yadda ma kawai Allah ya gama yadda da wannan mu'minan da wato suka yi ma mubaya a karkashin dukiyar magariya fa alima ma fi qulubi Allah ya san ma duk abin da yake cikin zukatun sa anan zaka gane jahilci kan kiya duk sai akwai ilimin gaba cewa da Allah bai san domin in ka kayan wannan dalilin yana na cikin usulul misali cewa Allah bai san zai yafi ridda bane shi sa sai diru daga baya kuma ta bayyana cewa sun yi ridda Allah shi zai yi sai jiroi a ga wannan jahilci ne domin Allah la yadullu rabbi wa la yansa baya mantuwa kuma ba to wannan rubutu da dadin ilimi ne na kasa kanka to Allah da kuma mutanen nan da zamu ji zamu ji da su wanda suke wa annabi baya karkashin bishiyar nan mutum dubu ɗaya ɗari hudu ne. To amma a tsire su don shi ne za ka kai mutum gaba ɗaya an yi daban da mutum bakwai. Wanda suke gaba ɗaya waɗanda suke wato masu lamba da yawa kenan. Masu ƙaramar lamba kuma suka ce mutum biyar ne kawai wasu yi ba. Wani kuma ta ce mutum uku ne kawai. Duk cikin zaɓen nan ba su yi ba. Daga su amma da bin yasir sai ni kida da bin al'ajiyar. Wa'annan kawai aka zazzaƙulo sai su Abu Zar. Abu Dharr Gifari shine bai ridda ba amma kowa ya ridda bayan Annabi alaihi salatu wa sallam Allah wato bayan Annabi ya bar duniya to kaga wannan ita kanta kalmar zagin Allah ne domin kana ba Allah na kasu Allah baya mantuwa baya kuskure a cikin al'amarin sa to tun da yake da shi ba sai kamar sai bane da zaka dauko yaro yanzu da ka zago sai tafiya sai tafiya ya cinye ma guri ko bayan an shekara an zo lissafi ka ga ya ci kuɗi dole ka sallame shi kai wannan ɗan adam ne kai abin da za ka iya kenan Allah madaukakin sarki ba haka yake ba ba haka yake ba tun kafin kafin kafin ita kafin din tun kafin ka Allah ya sauko ne tun ta ake cewa huwa al-azaliyul abadi saboda haka ya san komai to su dole wa Allah kallon mutum shi za a abubuwan ke rikice mu Allah ba mutum bane to Allah ya yarda da mu'minai idu ba ya aunaka ina so ka fahimci wannan da ke ne don ka gane cewa dan ya tabbata domin iya wannan misalin da suka kawo kai ya nuna ba a tabbata shi domin ya rashi da wannan aya Allah ya ce ya yarda da su su dubu ɗaya ɗari hudu in ma ba dan ba ɗan badar su ɗari uku da sha bakwai ne gaba da ta kire kuma ka ce mutum biyar ko bakwai shi kaɗai ne mutum da ba sauran ayyaya da su ai a hadin sai Allah ba zai haka ba ai a hadin al'adun sai Allah a ce abokan annabi gaba ɗaya in ya tashi aljanna ba zai ga waɗanda ya sani ba duk sai yan Najeriya haba wala gaba ɗaya ba waɗanda ya sani sai ni kai ba ka san Allah ba zai annabi haka ba domin kai da wasu abin da Allah zai daɗa dama aljanna shine ka ga waɗanda ka sani kuka ya kawo wuta a kan iyalansu su rika kallon su a cikin aljanna amma ka ce annabi wani zan abokansa da ɗan ujo su da duk babu waɗanda ya koyar sai ni da kai kawai saboda muna Najeriya sai kawai ya zanto mun fi kowa ai ba zai yi ba to shi ne Allah mai hukunce sarki yake fa ali ba ba su kulubi ba duk abin da yake cikin zukatansu Allah ya sani فأنزل السكينة عليهم في ذلك قمت بنكوة وأصابهم سنة يكاكا مسلمي فتحا دون بهم سريدا أكفا kun ji ko domin watanni ne daga hudubiya ana cin wannan kuntun sai Allah ya kawo kaida to shi ne fata an kari da ta duk wanda yake makutan bayan nan kuma sai ya magani na kafirata Allah ya ba shi ganima ne yawa ya ku duna a wadda ta dogo kun fade ta baya ita ce kaida wa kana Allah azizan lalle Allah dan wayi ne ya fi karfin kowa hakimin kuma mai hikima ne da ta ga ya da su dubu ɗaya ɗari hudu nan cikin hikima ya haka cikin hikima yayi ba wai dabaru aka yi masa ba shi sa ma ne yake yasbiru ta'ala arzahu anil mu'minin Allah yana ba da labarin yadda da yawa mu'minai annabina baya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tattaja wadanda suke wa annabi mu baya a karkashin dukiya aina wato kanat wa annan shajara ta kanat samurata bi azl hudaybiya ita wannan dukiyar ita ce dukiyar magariya wanda take a hudaybiya imam bukhari ya yi riwaya daga qari ibn abdurrahman yana cewa wata rana in talaktu hajjan mun ga ba'ikin hajji in ji qari ibn abdurrahman yace da marartu bi qaumin yusallu sai muka wuce wasu mutane suna sallah فقلت سينك ما هذا المسجد وانا مثلا كنفا بيجمي اهانيا كي تنبيا حتى عشي إن كذا هو كذبت بتنبيا تكي ليه كذا إن كانوا ليس في هذه الشجرة أي نبي يقولون بكي أن أنت بيأتي ريبوان وانا يقولون حيث جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأتي ريبوان أنا أقولون بكي أن إن دا أكي وأنه مبايا أتبيأتي ريبوان ba ta ce sai da bin musayyib shi dai bin abdurrahman yake da muka dawo ko da muka je sai na tabu gurin sa'id bin musayyib sai ko abu hurairah fa akhbartu na sa'id labari na bai fa qala sa'id ko sa'id yake haddathani abi shi kuma mahaifin sa yake abi ne yake mahaifina ya turantar da ni ya gaya mu cewa annahu kana biman baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce shajara cewa ba zan ya ce mun ni ina cikin waɗanda cewa annabi mu baya a ƙarƙashin dukiyar dukiyar magariya ka ga zan ce yau fito ƙarar ce na a gurin sa to bari ku ji ka sai ki na ko ce kana ko ce falamma kharaja min al-aam al-muqbil yayin da muka fito shekara mai zuwa shekara ta zago za su koma aikin hajji yake nasina falan naqdir alaiha shi wannan mahaifin nasa mahaifin sayidi yake sai na manta inda bishiyar take ba ni da ikon yanzu in ba sai da ai da ba fatar da ita da zan iya nuna ma ga inda bishiyar take ta kamar yau ba sai sayidi yake sai yake gaya wa wannan mutanen inna ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam ya'lamuha wa alimtumuha antum sahabban annabi ba kun bi sahabban annabi ba su san inda bishiyar take ba amma ku kun sani yake zuwa wa tabi'ai da Allah ku duba yadda ake karatu ku ga da annabi wanda sai ma yana cikin su wadanda ce bai ake rubuwa din ya ga ce yanzu da zai iya nuna inda take ba ku ga yanzu kare take a wannan dukan da ta samu dukan Uhud ne sai amma tambaya ba ko da take wannan takalmin da ta samu na annabi ne ko da ga annabi ne ba za mu ga ba ba sai ta kawo sun kala hatta suke zuwa ga wannan gurin shine ka'ida in ba haka mutum kowa zai je ya ce kogi ya ɗebo wani abu a gida ya ce wannan ma na annabi ne ko ba haka bane to shi ta shi mutumin ke yana buƙatar dalili to sai yake yake kun ga sahabbai annabi shekara ɗaya bayan nan sun ce sun manta inda suke amma ku yanzu kun zo kuna nuna to shi ne ga abin da ya ƙara samar da magana sai yake ba ake ma'alau kuna nufin kun fi su san tambayar da ya musu kenan kuka abba annabi sani wanda su kira suka yi abin da shi ya faru sun tashi da gowa amma ko a tsawon faro ne yanzu kuke ga gura to kauni hu ta alima ba fi kulubi bila sidiki wal wafari wa sani wa ta'a malak tafsiri yayi cewa Allah ya san abin da yake cikin zukatan su na gaskiya da cika alƙawari da ji da biyayya in sha Allah ya jaddada ya san da za su zo daga baya في أنه بورورا فأنزلت سكينة وهي الثمانين Allah ya saukar musu da nutsuwa a cikin zukatan a nan zukatan su a saba mun fata hankali ba sannan buɗi babban ya same su shine huwa ma ajra Allahu ala aydihim min sulhi bainahum wa bain a'daihim abu na farko shine abin da Allah ya gudanar tsakanin su da kafirai na sulhu wa ba kana da zalika min al-qawl al-aam al-mustamir da abin da ya faru da su a shekara mai zuwa al-mustamir bi fatu khaybar wa fatu makkah kun ji wa ta mun fata hankali ba suka ce ai ba ma iya kaidar bari har da fatawa makka duk yana cikin tagomashin da Allah ya musu na hukumi da suka yi sai ga Allah ya saka musu da manya manyan abubuwa biyu thumma fata sahiran bilad wal aqalin alayhi sannan Allah ya buɗe musu sauran garuruwa da sauran kasanni wa ma kana lahum min al-izzi suka samu ne wato buwaya wannan shi da nasara wa rufa da daukaka cikin duniya wal akhirah a duniya da lahira shi sa Allah yake magani wa kasiran nan ya kuduna sannan kuma sun samu ganima da yawa da suka ɗebo shi ne wayan sai in kawo daɗin suka zo za a ɗebo da su Allah ya ce a hijira in shi ne babu kai aka samu to ka jira an samu sai kai kuma in wani lokaci ka je a fita da kai aka samu sai a raba da kai wa kana Allahu azizan lalle Allah mabuwayi ne hakiman mai hikima sai Allah ya ce
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم
آمين هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا الله يتوعدكم الله مغانم كثيرة Allah ya muku alƙawarin ganimomi masu yawa dan da wayannan ma za ku samu ganima mai yawa ta ku duna da za ku wato ɗauka fa'ajjala lakum hadi shi ta yanzu Allah ya gaggauto muku da wannan kan wasanni kawai sai ga buɗi amma da nuna wannan to mun tabbata akwai wasu a baya shine fa'ajjala lakum hadi wa kaffa aydiyan nasi ankum sana Allah madaukakin sarki ya kame hannayen mutane ga barin ku wa litakuna ayatan lil mu'minin dan ta zanto aya ga mu'minai cewa duk mu'minan da za su zo daga baya a din aka ba su labarin ku su gane cewa Allah la yukhlifu al-mi'ad ba ya saba alƙawari ne alƙawari yana cika duk alƙawarin da Allah ya yi mana duk ko ne da ake biya wa alƙur'ani kake ji in kai hakuri zaka tambaye to shi ne abin da malai yake eh wato aya take nusar da mu ana wa litakuna ayatun lil mu'minin don ku zamanto aya ga mu'minai wa yahdiyakum siraban mustaqima kuma ya shiryar da ku wato hanya wadda take mai tsakiya ya Allah yake wa ukhra lam taqdiru alaiha da kuma wato ukra shine wata ganima da lam taqdiru alaiha ba ku da iko a yanzu a kanta shine wace ganimar rubawa da Allah ya jani plan a lokacin ba su da karfin da za su iya tinkara mutanen Italy mutanen Rum tunda haka ce Italy ma an matse a lokacin rubawa ta fa haka faɗi kamar Yemen ne a wannan lokacin to mutanen Rum ga kuɗi ga mulki ga ƙarfi to sai Allah yake a yanzu ba za ku iya tunkara su ba amma an yi muku alƙawarin nan da wala ku yi wace ku ji da ukura lan taqdiru alaiha wata dalilin ba a yanzu ku da ikon sun mata kada hada Allah biya Allah ba da jin garki yana kewaye da ita yana sanar da ita ita wannan dalilin wa kana Allah ala kulli shay'in kadira kadira da ayata take ya Allah ya ce amma Allah bai iko ne akan komai kake ji an ga muku cewa yanzu babban dalili suna da ƙarfi shi Allah da ya muku alƙawari da iko ne akan komai saboda haka za ku samu kamar kankan muka da hankali ake an gane ku ina ga an yi wani lokaci yayi mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladanka wanda muka yi tafsiri Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai wani bawan Allah da ya kawo Qur'ani guda biyar biyu waje biyu na na yara ya ce in ba wa yara na guda biyu uku na library a makaranta to mala aka fara biyu wani nan bane na makarantar mu ya yi nufi kana ji ko ya ba ka ba yawa to Allah ya saka da alkhairi yana neman a a saka shi a cikin addu'o'i insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatun sa duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen sa kawawa da kofin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka sani Allah ka yaye mu na eh kamar da muka faɗa a masallacin margayi alhaji bai so ba jiya mun sanar da akwai mata da za su fara taimakawa yan ICT ɗinmu in sha Allah an samu kamar guda uku muna faɗa ne saboda musamman matan da suke sama in sha Allah ta'ala za su rika isar da sakonnin su zuwa gare su wai su duk da na san cewa nan masallacin suna da kokari na su na rubuwa amma mu wannan na ICC shi ne idan abu ya shafe mu za su rika karɓuwa in sha Allah ta'ala na to abin ya zo wanda suka sa aure gaban da waɗanda ya aure ta ko a gaba suna ta fitowa eh amma ba na wanda ke bane ba ana ga wani eh wannan shi ne in sha Allah daga sati ne zuwa za a ga maybe sun fara amfani da tag in sha Allah ga abin da yake da alaka ko wani abu wata ganewa wasu kan yi complaint cewa ko sauti baya fita ko abin da ya kama da wannan ko kuma suna da tambayoyi da za su iya ba su ko kuma za su nemi yan ICT media su yi ko don a isar da su zuwa ganin akwai ɗaya daga cikin da jami'an masallaci yasa kwana biyu ban gaishe wa kenan malam ismail yana kiran sallah wani lokacin anan ismail sabu ahmad allah ya taimake shi yanzu zai sa kafa biyu da yana yawo da kakanni kafa ɗaya yanzu zai sa ta biyu za a daura wani ga ranar juma'a mai zuwa ko ashirin da bakwai ga wata to sai dai kuma gaskiya ba amin ba ne a can adamawa ne aka san madina su doguwar mutum zai aure eh can adamawa yake a zan yi ko da yawa nan zai tambaye jirgin ko kai ma kana sai zai ce masu wannan ƙabilancin naku na cewa sai ɗan garin ku za ku aura to to baya nan da shi ka wannan amma zan tambaye shi wannan tambayar ce duk duk namu na Kano yanzu ba su ba ba sai ka koma garin ku ga kuma a gandu da yawa ko yawa to za a dora wannan insha Allah ta'ala da misalin karfe biyu da rabi a can wani wuro jaje wuro ayi filatin ne ko yawa gangaren yan gandu kasuwar mudi adana rashin muna fata Allah madaukakin sarki ya kai lafiya ya dawo da lafiya akwai kwarai akwai daura auren sarkin ladanai ladanan masallacin Uzaifa ta gini gaba malam Musa ne mai markade shi ma za a daura wurin ka ranar rana ita yau a kusa da gidan malam Naji ta nan kukuntawa karfe 11 wace rana a saba ne ranar Baladuwa rana ta wadin karshen wata karfe 11 za a daura auren malam Musa kaje murya za ta kara jaruwa ke eh za a rika fitar da kalkala da biyan nan an karantar da kuka ji yana yi saboda ba ba abin nan ne yanzu da bare ki a yanzu da wajen an baki mai ko mai kyau zai gyara to muna fatan wayannan angwaye na Allah madaukakin sarki ya sa mu albarka Allah madaukakin sarki ya za su yi karucewa Allah ya za su juriya da hakuri yadda layi yake ta matsa wannan Allah madaukakin sarki ya sai ta matsa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon Allah ya tuna yin fitawa da shugaban ta madaukaka Allah ka biya kowa bukatun ta na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafa yan uwan mu na Filistin Allah ka agaza mu Allah ka kawo musu dauki a cikin al'amuran yahudawan da suke yi musu ta gida Allah kai musu fashin kwaya kan farka Allah kada ka ba su mutuwa a cikin zukatan muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da kofin ka madaukaka kuncin rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين انجينير kamar ka kuka koma ko ko ka tsara to insha Allah ta'ala injiniya wata kila ne su ba tare da ni karatu da shi ba to muna da ko Allah madaukakin sarki ya mai da shi lafiya Allah madaukakin sarki ya ba shi aminci a hanyarta Allah ya madaukakin sarki ya ba shi aminci a inda zai samu kanta Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
a